a cikin wannan littafi mai albarka na jauharatul farida da yake magana akan masail tauhid babu wujubun nasihati fi dini wal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar babin da ke magana akan wajibi ne a yi nasiha a cikin addini da kuma umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna mala ya ce sun man nasihatu kul fardun bi kulli ma'a niha hiya dinu fa'lam iz hiya al'umudu lillahi war rasuli wal qur'ani thumma wula til amri thumma umumil muslimina hudu والأمر بالمعروف مع علم به ولعفو خذ وأعرض عن الجهال يتئل كذلك النهي عن نكر ومورده قول فسخطا إذا لم تستطعه يد ما لا يتشعون بابي ندك مغانا أكن نسيها wajibcin yinta kuma nasiha ita ce a tushen addini shi yasa ya ce summan nasihatu ƙul fardun bi kulli ma'aniha nasiha ka gaya musu farilla ne ga dukkan ma'anoninta gaba ɗaya hiyar dino ita ce addini shine faɗin annabi addinin nasiha ya ce izhiyar umudu don ku ita ce fila daga amida ta addini tushen addinin musulunci gaba daya kuma ana yin nasiya don Allah da manzan Allah da alkur'ani da immatin musulmi na mu'ammaci kamar yadda manzan Allah ya ba da labari yana cin annasiyatu lillahi al'imanu bihi wa nafi shariki anhu ka imani da Allah ka kore abokin tarayya daga gare shi kuma ka daina ilhad a cikin sifofin Allah yana cikin nasiha da Allah nasiha ga Allah wato abinda ake nufi kai da'a da shi ka sifanta shi da sifatul kamali wal jalali kulliha yana cikin nasiha ga Allah ka tsarkake ubangiji daga jami'un naqaisi kuma ka tsayo akan yi masa da'a wacce nabil ma'asi da nisantan sako ka so mutum don Allah ka ƙi shi don Allah nasiha ne ga Allah to sai nasiha ga littafan Allah al'imanu bi annahu kalamullahi wa tanzilo ga ya ce summa nasihatu kul fardun bi kulli ma'ani hafi dini fa'alam walir war rasul sai wal qur'an summa wulatul amri summa umumul muslimina hudu to yace annasiha li kitabillah shine kai imani da littafin Allah cewa littafin sa ne zancen sa ne ka tsarkake shi da abin da bai yi kama da shi ba min kalamil khalq daga maganganun mahalittu karka ce qur'ani yayi iri ɗaya da maganar ne sannan ka girmama shi ka ta tilawarsa haqqa tilawati yayin da zaka iya kuma wattasriqu bima fihi min imani ne likitabillah wal wuquf inda ahkamihi wal amal bi muhkamihi wat taslim bi mutashabihi sai kuma annasihatu li rasulillah gaskata manzon Allah da imani da bi jami'a ma ja'a bi duk abin da annabi ya zo da shi da ya masa da'a a cikin umarni da nahayi da taimakon manzon Allah yana raye ko ya bar duniya wa nusratihi hayyan wa mayyitan kuma dole in ka so annabi ka ya taimake shi to dole kuma ka yi gaba da wanda yake gaba da shi duk wanda ba ya san annabi to sai fa ka nuna kai ma ba ka san sa kuma bai halatta ka nuna ƙauna da muwalaci ga wanda ba ya san annabi ba ka girma makin manzon Allah ka mutunta shi da kansa ka raya sunnarsa shine siyatul rasuli kuma ka yada ta kuma ka ba ta kariya ka koyi suna annabi ka karantar ka ka so ahlul baiti ka so sabon annabi ka nisanci duk wanda yake mai kirkirar bid'a ko wanda yake zagin sahabbai ka nisance shi to an nasiha li a'immatul muslimina ba zai zama taimaka musu akan gaskiya a yi musu da'a a umarce su da shi kuma a tunatar da su kuma a sanar da su abinda suka ga fala suka rafkana abinda suke na cin hakkin mutane a gaya musu amma kar a fito na fito da su kar a ɗauki makami a yaƙe su to amatul musulmi yana ba su ne wanda ba shugabanni ba ka taimake su akan bin maslaharsu a duniyar su lahirarsu ka kame daga cutar da su gaba daya ka rufa musu asiri duk abin da zai cutar da su ka hana ka jawo musu amfani shine nasiha ga mutane a yi mutum musulmi da mu'ammati haka dai addinin ne gaba daya wannan yace wal amru bil ma'rufi ma ilmin bihi wale afwin khuz wa a'rid anil juhali anan malai yana mana bayanin larurantuwan al'amur bil ma'ruf umarni da sanannen abu kyakkyawa sannan a sharɗanta ilimi a san abin kuma darura ne a yi afuwa da kau da kai da kau da kai da barin jahilai Allah ce wa arid anil jahilin da wawaye khudil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahili thumma nasihatu qul fardun bi kulli ma niha hiya ad-din fa alam iz hiya al-umud لله والرسول والقرآن ثم ولاة الأمر ثم أموم المسلمين هدو لذا هداية ليس shiryayyu والأمر بالمعروف مع علم به ولأفو خذ وأعرض عن الجهال يتئد ما ليس أهني لك كوا دهني akan mummuna a yi shi da ilimi ba mutum bai san ma meye munkarin ba ya je ce zai hana shi dole sai an yi umarni da kyakkyawa amma a san shi da sharaɗin al'ilmu biyu abu na biyu al'afu a yi afuwa na uku a yi ta samu musamaha wal'ira da kau da kai an jihali wasu faha a kan jahilai da kuma wawaye shi ne abinda yake cewa kuzil afuwa wa amurbil urfi wa arid aljahili malin ce kadhalika nahyu amun karin wa mawridihi qaulun fasukhtan idza lam tastati'hu yadu malin ce haka kuma larura ne ai hani da barna ai hani da barna dole ne ai hani da barna idan mutum ya ga munkari wajibi ne a kansa ya gayyara shi da hannunsa fa'ilam ya sataifa bi lisanihi fa'ilam ya sataifa bi kalbi wa zalika tsaful iman shi ne abin da yake nufi a dishi marar aminku munkarin falgairu biya jihi fa'ilam ya satai fa bi lisani fa'ilam ya satai fa bi kalbi wa zalika tsaful iman hadisi ne sahihi riwayar muslim to waɗannan su ne abinda ake da bukata sai al-mabhadul hadi wal 20 babu shuru ko babu shar'i wa usulul fiqh a hankali daidai ke da alama halin yatta ido to ya bude sabon babi da zai umarni akan shari'a yanzu ilimi zai ta kawo abubuwa na shari'a kaza abin da yake nufi kaza da kuma usul fiqh to zai ma fara mana ta'arifin shari'a ne ta kanta والشرط ما أذن الله العظيم به من الكتاب وآثار النبي ترد والشرع ما أذن الله العظيم به من الكتاب وآثار النبي ترد شريعة إن أنت الشرع shine abinda Allah ya izini a aikata shi ga alkur'ani da sunnar annabi asar nabi gurbin annabi tarid da ta bayyano ta zo da haka a cikin baitukan da malam zai karanta mana yanzu zai yi bayani ne akan aƙida da shari'a don ita kyakkyawar aƙida ita ce abinda annabin Allah kowane annabi daga cikin annabin Allah ya fara kira zuwa gare ta shi sa ke so a samu alaƙaidatu sahiha ga kowane mutum musulmi ya ce wa shar'u ma azina Allahul azimu bihi shari'a shine abinda Allah ya saukar da shi ai ma anzalallahu ta'ala wa da wa adina bihi linnasi li abudu yau mutane izini su bauta masa a fahimta ahlus sunna babu wani mutum da ya isa izini a bautawa Allah ko yace ai wani abu bauta in ba annabi ba kamar yadda ba wanda isa izini a aikata wani hukunci ko kaɗan ko mai yawa tunda a tashri'u haqqullahi ne ko inil hukumu illa lillah annabawa ga baki ɗayansu ba su zuwa su aikata wani abu sai Allah ya ba su dama wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idnillahi li kulli ajalin kitab وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله شيني شريعة دا الله إذني أي تند ياتي والشرع ما أذن العظيم به من الكتاب وآثار النبي ترد alƙur'ani shar'ullahi ne sunna ma shar'ullahi ne kamar yadda shi wannan mai nazami ya ambata ba wani iskali ya ce min mara wal adlu mahfuzan wa muttasilan an siƙacin ko an mislihi saha marfu'an bihi sanadu duk abin da annabi ya ruwaito karɓa ne a wajen malamai inda ya tabbata shi rawaito din amma yin hadisi ya bayyana an rubuta shi ne bai zama karya ne kamar yadda an samu wanda sun yi wa annabi ƙarya 'yan zanadika da 'yan bid'a da masoya zuciya a halin hawaii الذين يضعون الأحاديث ليروجوا بها بدعهم وضلالاتهم shine sai mana bayani cewa mimma rawal adlu mahfudan wa muttasilan an mislihi sahha marfu'an bihi sanad dole ya zama daga cikin abin da adili ne rawaito shi kuma hadisin an kiyaye shi kuma muttasili ne daga dan uwansa kamar dai ta'arifin hadisi sahihi kuma marfu'an bihi sanadu والقول والفعل والتقرير حيث أتى عن الرسول nan kuma yana so ya nuna mana bayani ne na aksamu sunna kashi uku as-sunna qaulun nabi as-sunna fi'lun nabi as-sunna taqriratun nabi al-qawlu wal fi'lu wat taqrir al-qawlu ma takallama bihi an-nabi ko nahayi ko hani ko mau'iza kaman fadin sa innamal a'malu binniyat fi'ili kuma abinda annabi ya aikata ya kuma kiyaye sabon suka kiyaye daga gare suka koya kamar sifar hajjin annabi da sallar manzon Allah da baccin annabi da kiyamun lailinsa wata ƙarir kuma shine abinda aka ruwaito ko annabi ya gani ya shiru bai hana ba wannan taqriratu nabi ne شنو القول والفعل والتقرير وأنه هجة في التشريع إذا صحت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم kuma shine abin dogaro yace illa idza jaa burhanun yukhassisuhu bil mustafa aw bi shakhsin fihi yanfaridu sai dai idan sunnan ta tabbata wani bangare na wannan sunna da aka ambata mana tashri'un am da jami'i afradil umma kenan sai dai in an samu nassi da yazo yukhassisu hadhihi sunna allati sanna annabi sallallahu alaihi wasallam ko aka keɓance sunnar ta annabi ne ta shafe shi kare duna ummatihi ko ba ko ɗaya ma daga cikin sabbai ma da yi aikin wannan abu saboda shi na annabi ne aikin menene aka keɓance annabi da shi aka hassace annabi da shi aka hana al'ummar su yi na'am azumin wisal bayan shi fa auren mace sama da mutum hudu bai halatta duk musulmi ya kara ba ko wani mutum ɗaya ko dukansu man kaza ba mace ta ba da kanta ga annabi ba sadaki ya ɗauke ta rabon kwana mumtaz rashin me cin sadaka akwai wasu yasa me ok dasa rutab a shewar rat a kan kabari hususiyar sani shi ne malar ce illa idan ja a barhanu ne kasisu bil mustapha aw bi shakhsin fihi yanfaridu ko da wani shi kadai kamar wanda aka ba shi dama kafu bin ujra ne kawai aka ba shi daman yayi aski annabi ya ce naka ne kai daya ana aikin hajji ko ina cikin ihrami saboda larura sai dai kuma wanda in ya kamu da ciwo irin nasu akwai riwaya da aka kawo daga bara ibn azim yace annabi ya mana hudu ba a ranar sallah yace kada ɗayan ku ya yadda ya yanka sai yayi sallah la yazba hanna ahadukum hatta yusalli yace sai ka sai kawuna sai tashi yace ya rasulullahi ya manzo Allah yace hadha yawmun nahri ya rasulullah هذا يوم النهر فيه مكروه yanzu daman sallah a ranar sallah a ranar farin ciki akwai abin da aka haramta mutane kuma su yi ya ce walin ne wa ajiltu nuski li'ut'ima ahla dari au jirani to ni kam gaskiya na gaggauto da abun yanka ta har na yanka ta tas saboda in ciyar da iyali na ko kuma makota na manzon Allah ya ce fa a'id zabhan akhar ka je ka yanka sabon yanka kaji ya ce ya manzan Allah ina da wata taguwa ta fi akwai da nanka alheri in yanka ta annabi ce eh wahiyar khairun nus nuskaci ka ko ya ce to amma duk da jaza'a ce don cewa indi anak a wata ruwaya anak ulabani banda kai bata halatta ba wani ya yanka irin wannan dabba in ba kai ba kaga ya keɓance shi mala yace wal aslu fil amri fa'lam lil wujubi fala yusaru lin nadbi illa fala yusaru lin nadbi id la sarifun yaridu anan baitin mala yana nuna mana idan idza jaa amru min ash-shari idan umarni ya zo daga shari'a cewa Allah ash-shari'u to fa huwa lil wujub in dai umarni ne Allah ya ce ayi kaza to kawai a dauka dole ne suka ce li anna al-amra wudi'a aslan lahu saboda ai shi umarni an sa shi a inda yake asali asali in an ba da umarni ayi واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وجوب sai dai na samu wani karina dalili da zai kautar da shi daga wajibcin ya mai da shi mustahabi wai da Allah ce allazina wallazina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanuhum aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira idan babu wani dalilin da zai juyar da shi to zai ta zama ne a matsayin wajibi shine asalin umarni a shari'a yabqa ala alwujudi allazi wudi'a lahu um, akwai umarni da yake zuwa ba na wajibi ba kaman yana nufin irshad ne fadakarwa ne wa ashidu idan ta bayantum fakulu mimma amsakna alaikum udkhuluha bi salamin aminina kulu mimma razaqakumullahu zuq innaka antal azizul karim fasbir aw la tasbir aw fasbiru aw la tasbiru asmi abihim wa absir kun fayakun alqu ma antum mulqun duk umarni ne falyadhaku qalilan wa liyabku kaseera i'malu ma shi'tum fa'atu bi suratin min mithlihi kunu qiradatan khasi'ina duk wani awamir ne amma na nadab ne ba na dole ba ne sai malam ce wannan hayu lil hadri idna nasaf yasrifuhu ila al-karahati hadha al-haqqu yu'taqadu shi kuma hani haram ne duk inda ka ji hani to an haramta abu ne kar ai asali يعني الحال مع الأمر كالحال مع النهي idan hani ya zo asali ana ɗaukansa akan haram ne wala taqrabu zina hani ne irin wannan aya da wata makamanciyarta duk suna nunin haram ne babu wani dalili da ya kawar da su daga haram din to wannan kenan akwai wasu umarnin da ake amma na taƙiri ne kuma faɗin Allah wala ta muddanna ainaika wala ta sabanna Allah ghafilan amama zalimun قل لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم كي لا تسألوا عن أشياء إن تبر لكم تسوكم ومستوى الطرفين أدء المباح فلا يلام في فعله أو تركه أحد abinda malamin yake nufi anan yana so yi mana bayanin me mubah a ilimin usul shine ma kayyarar shari'ul mukallafa al-mukallafu bayna fi'lihi wa tarkihi duk abinda shari'a ta baka dama ko ka aikata ko ka bari ko ka yi ko kar ka yi shine mubah wala madaha wala zamba al-fi'li wa tark in baka yin ba baka yi laifi ba in kai ma ba wanda zai yabe ka to wannan sunansa me mubah ana ce da shi kuma halal to amma ta'arifin a ibaha din shine kamar misalin a samu wani nasi a shari'a da ya halatta wani abu kamar al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum ga wannan sin na shari'a da yake kore laifi ga wani famani turza gaira baƙin wala adin fala ismailai wala junaha alaikum fi ma'aratun biyu min khutbatin nisa'i walau aw akanantum fi anfusikum kenan ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج أماتكم أقول كما التعبير بصيغة الأمر مع وجود قرينة صارفة تصرفه عن الوجوب إلى الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا وأن kun gama ku yi wannan ba umarni ne dole ba idan kun gama tahalluli daga ihramin ku na umra ku je ku yi farauta amma yadda sun malam ya ce wa ma bihi yantafi hukmun famani'uhu wa aksuhu sababun yadrihi mushahidu yanzu zai mana magana akan almani wa sabab a cikin ilimin usul menene almane me abin da aka mai hanawa a shari'a shine ma rattaba shari'u ala wujudihi adamun adam wujudil hukumi aw adam sababi ay butlani shine al almani abinda shari'a ta sa samuwarsa adam wujudin hukumi ne rashin samuwar hukunci ne au adamu sabab ko kuma rashin sababi ne nau'i biyu ne mani'ul lil hukumi akwai abin da yake hana faruwar hukunci akwai kuma mani'ul lil sabab idan an ce sababi shine aksin mani'i kenan mani'i daga man'u ne hana faruwar abu sababi kuma sababu sababin aikuwar abu kamar yadda yace kullu amrin ja'ala shari'u wujudahu alamatan ala wujudil hukmi wa adamuhu ala adamihi duk abin da shari'a ta sanya samuwarsa in dai an gan shi ta hukunci ya tabbata rashinsa kuma alama ne akan rashin samuwar hukunci kun ku gane wannan bayani duk abin da shari'a ta sanya samuwarsa alama ne na samuwar hukunci akan bawa in an yi wannan abin to sai an yi wa bawa hukunci rashin samuwar wannan abin kuma alama ne na cewa babu shi ba hukunci to ai sai an sami shi a hukunci tunda babu shi ba din zina idan an tabbatar da zina sai a yi idan babu ba sai hauka shi kuma liwujubil hajir alhazir idan hauka ta samu mutum kaga wajibi ne a killace shi a ƙaurace mai idan babu haukar akwai wannan hukuncin ƙaurace masa ko killace shi to haka idan babu zinan nan babu babu hukuncin bulala ko kisa mala yace wa shartu ma rattaba al-ijza'u al-ijza'u sihhatahu alayhi an aw nafi hukmin hina yuftaqadu sharaɗi malami yana mana bayani cewa yaya ake ake gane wujudu alhukum samuwar hukunci a shari'a wadda wa yalzamu min adami alhukumi ولا يلزم من وجوده وجود الحكم والشرط ما رتب الإجزاء إجزاء وصحته عليه أو نفي حكم حين يفتقد sharaɗi idan an same shi ake hukunci idan ba a samu sharaɗi ba ba hukuncin ba sai rana ta fito mani hukunci ya kanka cewa ba kai sallah asubahi ba yanzu to in ranar ta ki fitowa wani yana da yanci ya kira kai zane kai maka tsumagi ya ce ka ƙin sallah asubahi a kan lokaci ba sharaɗi ba ne sai asubahi ta yi ka je kai sallah idan ba lokaci bai yi ba akwai wannan sharaɗin baya aiki shine يتوقف عليه وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم كما to akwai sharadi akwai sababi shi sharaɗi in an same shi samuwarsa la yalzama min wujudi wujud hukum abinda ake nufi yanzu ba sharaɗi ne idan mutum zai yi sallah sai ya yi alwala ba to sharaɗi ne sai ya yi alwala ya sallah ko so sai ce shi kuma فلا يلزم من وجود وجوده وجود الحكم شرطي ne in mutum alwala sai ya salla amma sharaɗi ne bai zai yi sallah ba sai ya alwala amma sharaɗi ne kana gama alwala sai kai sallah yanzu duk lokacin da kai alwala ko ba lokacin sallah ba ne wajibi sai kai sallah kuma sallah wajiba ce a'a sannan sun ba da misali samuwar shaidu guda biyu a ɗaurin aure yana tabbatar da auren ya ɗauru kawai na'am a'a daga an ga shaida guda biyu da wani da wani shine waliyin wani wani ko ba a yi magana ba kawai aure ya ɗauru idan wani ya zo gansu ya koma gida zai ce an daura aure amma kuma sharaɗi ne ba a yin aure sai da me sai da su dole ne idan mutum ya alwala sai ya yi sallah amma kuma dole ne in mutum zai yi sallah sai ya alwala kuna gani yadda calculation na abin yake? to ku gane a shari'a akwai abubuwan da dole ne in za a yi wani abun sai an same su amma kuma ba dole ba ne in an same su sai an yi wancan abun la yanzamu min wujudihi wujud wala wala yalzamu wujudahu wujud muna magana ne akan sharadi da sababi sharadi sai ya zo sai kuma me sababin sallah samu sallah ba ba a alwala ba a sallah sai da alwala idan an ji an yi sallah babu alwala to sallah ba ta yi ba ba a yin aure sai da shaidun nan guda biyu idan ku aka ɗaure aure babu su aure bai ba amma daga samuwar su aure ya samu sai an samu wani sababi motsi a yi magana a yi kaza shi sa suka ce sababi yadda zama min wujudihi wujudul hukumi sai dai idan kana limani ne mala ya ce wa nafidun wabihi wabihi tudda as-sahihu kama نقيده باطل ليس له أمد ana abinda malamin ke nufi zai magana akan asihat wal butlan abu kaza mai kyau ne abu kaza lalatacce ne duk wani aiki da ka sani na bawa mukallafi in aka cika sharaɗi da rukuni in dai an kawo sharaɗi an kawo rukuni to a wajen Allah karɓaɓe ne to in ku ba a cika sharaɗi da rukuni ba fa lam tusah duk abin da aka ce ya inganta kenan tarattaba alaihi al'atharu ash-shar'iyyah idan ibada ne bari azzimma zimmatul mukallaf al-mukallaf kamar as-sallah as-salatu da mutum yayi sallah da sharuɗanta da komai ya yi ta da komai da komai da rukunanta da sharuɗanta shikenan Allah ya karɓa idan kullun kasuwanci ne da haya da aure in dai an duba an ga duk abin da ake bukata na sharuɗa an cika yayi duk abin da aka ce baɗil ne lalatacce to babu hukuncin shari'a kansa Allah ba ruwan shi da shi saboda shari'a ba ta aiki da abin da yake bai da kyau malam ce sun malwasila tu'uta hukuma gayatiha fardan wa nadban wa hadaran anhu yubta'adu alwasa'il laha ana abin da malami ke nufi alwasa'il hukumuha hukumul ghayat duk abinda da shi ku ji bayani duk abinda sai an yi shi za a hau a kai ga farilla to shi ma ya zama farilla shine alwasa'il ko alwasila laha hukumul ghaya ka'ida ce ta usulu ku gane ta me ma'anar alwasila laha hukumul ghaya yanzu misali alwala ba sai an yi ta za a haura a yi sallah ba to Allah ya ce a yi sallah misalin wani zai zo ya ce to ni baran yi alwala mun sallah zan yi kamar yadda sallah nan take wajibi to alwalan ma wajibi ne in ba gane ba an ce ka je gona amma kafin ka je gonan nan sai ka bi ta wata hanya kenan yanzu ba zuwa gonan ne kaɗai ya zama wajibi a kanka ba bin hanyar wajibi ne zuwa kuma gonan ma wajibi ne na'am tawwa Allah kam ya ce ka je aikin hajji ko ma ka taɓa jin Allah ya ce ka yi fasfot ka yi biza? eh to passport da visa shine wasila to in malamai suka ce malaman suka ce alwasa'il laha hukumul ghayat wasila me wasila abinda sai ka yawa ka gani an ba to me zai hana sun to shikenan gaskiya ne na gane manufar wai malam ya ce ba a karɓi lissafin misalinka ba wanda ya hau jaki ya je kaji ma nura wai ko a jaki za ka sai da biza to baka gane misalin nasa ba kan inkari kenan amma dai to shi kenan malam gaskiya ne ina tare da kai bai hau ba tamaman ɗan garin fa wanda yake cikin garin ba bi da tasiri suke permit suke karba amma kar ka manta ana iya zuwa a yi ba permit din mutum yana hawa ɓarauniyar hanya ya je na'am idan aka bi diddigi sai a ce aikin hajjin da matsala ya bi ɓarau ne hanya ya yi allahu alam da aikin hajjinsa ko allah mai karba ko mukan dai ba wani abin da za mu ce tun da dai ya je aikin hajjinsa ai wadda ke akwai malamin da ya fito ya shaidu wadda ya je inda bai bi waliyar amur ba a dokar aikin hajji ko ya yi allah bai karba ba wasu kuma masu tsoron allah suka ce ya je ya yi amma ya yi sako za a kama shi da sakon ya saba shugabansa yanzu dai kun gane alwasila laha hukumul gaya alwasa'il laha hukumul gayat duk abu ɗaya ne duk abin da shi zai kai ka zuwa ga farilla to wannan abin shi ya zama farilla duk abin da zai kai ka zuwa ga yin sunna to ya zama sunna ziyara ga dan uwanka da danginka sunna ne ma dole sai ka hau adire sau kaje kenan yanzu wannan hawa adire sau sunna ne shi ma inda sai ka je ka samu kai wannan abu shi yasa ya ce fardan wa nudban wa hazran anhu yabta'idu um, alwasila ta duru ma algaya fardan wa nudban wa hazaran misali na farko iqamatul adli yin adalci farilla ne yanzu a gwamnati yin adalci me farilla ne ko to menene kaga gaya din farilla ne menene wasila din nada alkalai da shugabanni in dai ana so al'umma shugaba ya adalci to sai ya nada alkali to kamar yadda yin adalci a cikin al'umma ya zama dole ya zama wajibi to kuma haka nada alkalai ma a cikin al'umma ya zama wajibi saboda ba za a yi yin adalcin ba in babu alkali don shine mai iya shari'a da hukunci wannan kenan wannan fardan misalin na fardan na farilla kenan sai misalin wani duban wanda aka ce mandubi ne an so yanzu sadaka wa talakawa sadaka wa fakiri kaga abin so ne ko mandub ne to ya za a ke sadaka na to as-sa'yu li talabi ar-rizqi al-halal li qasdi as-sadaqa shi ma zama me mandub ka je ka nemo kuɗi da za ka yi wa wani sadaka ka bashi shi ma ya zama me mandub saboda alwasila alhakumu alghaya sai wa hazran wanda abun gudu shine sa ce yabta'idu cin dukiyar mutane bil batili haramun ne ko to ku duk hanyar da za ta kai ka ci dukiyar mutane bil batili kaga wasila ce kamar algushi ya zama haramun kenan cin dukiyar mutane aklu amwalin nasu bil batil haram ko to kuma duk wata hanya da zai in dai in ka yi ta zaka ci kudin mutane ta haram to ta zama haram ita ma wace dalili ne na cin dukiyar mutane ghasbi ne ko yaudara ko damfara tun da dai a ƙarshe dai in kayi wannan abin zai kai ka game ga haram ɗin ne so hanyar da za ta kai ka zuwa gidan karuwai tun da an je gidan karuwai haram ake aikata to ka taka wannan hanyar ma ka je gidan shi ma haram ne ana ganin ka an san canza ka sai dai in wucewa za ka yi malam ce wa ruksatul iznu fi aslin limu lima'ziratin وضدها أزمة بالأصل تنعقد sai maganan arruksa shine rahusa ko anan malam yana so yi mana bayani me bambancin arruksa da azima arruksa shine al-iznu fi aslin li ma'ziratin shine arruksa kawai الرخصة الإذن في أصل لمأذرة كيم أيمك إذني أتكين أيكة أصل وانا أبو أما سبود أزري kamar yaya bai kamata ka yi wannan abun ba ne amma sai aka ce ka yi saboda wani uzuri ka gane rahusa um, malaman shari'a suka ce malaman usul suka ce ar-ruksatu ismun lima abahahu shari'u inda darurati tahqiqan anil takhfifan anil mukallafin duk inda aka ce ma rahusa a shari'a to suna shari'a ta halatta a aikata a wajen larura dan sauƙaƙa wa bayi da aka kallafa musu wa daf'an lil haraji anhum da yaye musu damuwa kamar misali a ramadan kaga haram ne a sha ruwa da rana haka ne amma abin mamaki matafi ya halatta ya ɗauki ruwansa ya cika cikinsa kuma da ramadan ɗin kuma abin mamaki marar lafiya shi ma ya halatta ya ɗauka ya sha to kaga wannan shine zai bayyana maka ma'anan ar-ruksa al-iznu fi aslin lima'diratin a yi maka izini ka aikata wani aiki wadda uzuri ya sa aka baka ka aikata shi an ce a kar ai an ce ana azumi da ramadan amma kuma sai ruksa ta baka dama ka sha ruwa saboda an ta musafir ruksa ta baka dama saboda kai marid ne na'am an hana cin mushe haram ne to amma sai ka zo ka shiga larurar da za ka mutu kaga kenan cin mushe lokacin mutuwa lokacin darura na ce mutuwa saboda me duk abin da aka ce maka larura ne to abin fa ana nufin a shari'a duk abin da aka ce ai larura ne in baka yi shi ba za ka mutu ba shine fa larura kaga ana kwaba ta kan bini bini abu ya kai ce to ai larura ne sai dai ayi kawai su a wurin malaman shari'a malaman usul in an ce ad-darura ad-daruratu tubihu al-mahdhuratu kuma ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha duk abin da aka ce larura ne don haka ka shiga larura to ka aikata sabanin abin da aka hana ka din ko ka aikata abin da aka hana ka ana nufin fa in ba ka yi wannan abin ba mutuwa za ka kamar cin naman mushi inda aka ce ka ci naman mushi haka asalin cin mushi haram ne to amma in larura ta kama ka mai laruran yunwar da za ka iya mutuwa ka tabbatar ka tsallake naman nan baka ci shi ba za ka mutu to sai ka ci kuma suka ce ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ana iyakance su da lokacin su ba wai mutum ya ta diba mushin har ya guzuri ba kuma shi yasa malamai suka ce in ka ci mushin to haram ne ka gasa mushin ka dauke shi ka ci gaba da tafiya da shi in ka je can gari ka da kara a idan wani uzuri na larura ya sa ka dauki kudin wani laruran nan fa ana nufin in ba kai ba za ka mutu ne ya kamata ne ɗaliban ilimi su faɗa da bayani da bincike akwai wasu maganganun ba waɗannan ba a babin addaruriyat don su fahimta saboda a san da me za a rinka ba mutane fatawa to sai al'azima ad-darura okay al-ruksa kun jita al-azima ita ce kishiyar ruksa ita kuma kuma ismun ne lima talabahu shari'u aw abahahu ala wajhi al-umum suna ne na abinda shari'a ta ce ayi da abinda shari'a ta ce ayi ta ce ayi shi ko ta halatta shi a dunkule kawai azima shine suna ne na, na asalin hukunci bitawari da al'awarit ba tare da an allaka magana hukuncin akan wani abu da zai iya bujiro maka ko ya faɗo maka ba kawai shine abin da malami yake so yi mana bayani a cikin wa ruksatul iznu fi aslin li ma'ziratin wa didduha azmatun bil asli tanaqidu abinda azma talab aka ce kai shari'a ta ce ka je kai to kaga shikenan ya zama azima kenan yace wal aslu anna nusus ash-shar'i muhkamatun illa idha jaa illa idha jaa bi naqli al-asl mustanad wal aslu inna nusus ash-shar'i muhkamatun illa idha jaa bi naqli al-asl mustanad ja dinnan ja'a ne saboda waka ne aka abin nan ana abin da malami yake nufi shine asali akan nasoshi na shari'a muhkamai ne bai halatta ba a kauce zuwa ga nasikh in an ce abu muhkam ba nasikh bane ba mansukh bane kai daka wal aslu inna nasusa shar'i muhkamatun asali nasoshi na shari'a muhkamai ne me muhkamai suna aiki ba mansukhai bane duk wani nasi na shari'a wal aslu inna nususa shar'i muhkamatun Allah sa kuna ganewa ne nassin shari'a muhkam ne kenan ba a karkata a ce wannan mansukh ne illa idza ja bi naqli al-asli mustanadu sai dai an samu wani nassi da yazo ya nau ya dauke shi daga asalin wanda shi wannan nassi mustanadu ne abin dogaro ne mana ba ba a ce da ba a ce da da nassi mansukhi ne sai an kawo nasikh ko irin sa ko wanda ya fi shi Allah sa kuna ganewa ƙur'ani ne nassi ne wal aslu anna nususa shar'i muhkamatun aya tana aiki ni ba za ka zo ka ce min wannan ayar ba ta aiki mansukhiya ba ne illa idza ja bi naqli al asl mustanadu sai dai an zo da wani mustanad abun dogaro wani nassin irinsa da za mu dogara da shi da ya cire shi daga asalin shi duk lafazin da ya zo aka fahimce shi a zahirinsa a haka tukar a yadda a karbi wani tawili ko yadda ra'ayu nassin ata mithlun yu'ariduhu wa amkana al-jam'u fa huwa al-haqqu yu'tamadu wa ayyu nassin wa ayyu وأي نص أتى مثل يعارضه وأمكن الجمع فهو الحق يعتمد ما لا يشي وأي نص أتى دون نص دوني إرنسا yazo yana cin karo da shi yanzu mala yana mana magana akan annasani almuta'aridatani ko almuta'aridani annasani almuta'aridan ga qur'ani ga qur'ani amma an buga an ga ɗaya yana cin karo da ɗaya a zahiri to a nan abin da ake so a shari'a kana ganin nassi na hadisi da hadisi ba su yi daidai ba kana ganin nassi na qur'ani da qur'ani ba su yi daidai ba to aljam'u ake yi ma amkan aljam'u sai kai kokarin ya zaka hada su duka biyan kai aiki da su wa ayyu nassin ata mithlun yu'ariduhu wa amkana al-jam'u fa huwa al-haqqu yu'tamadu duk lokacin da ɗalibin ilimi ya zo tarar da aya da aya hadisi da hadisi ya ga akwai alamar cin karo ba cewa zai yi ɗaya ya goge ɗaya ba ya yi ƙoƙarin ya haɗa guda biyun ya tafi da su duka ya aiki da su shine wa'amkanal jam'u in dai za a iya yi fa huwa al-haqqu yu'tamadu wannan ita ce gaskiya da da menene da aka za a dogara da ita saboda magana Allah ne da magana Allah ne dole kwakwalwarka ta nuna maka watakila an samu matsala amma a wurin Allah ba matsala ma damar salimatun fi asliha wa fahmiha ba za su taba haro karo ba shi sa wani malami ya ce duk duniya ba wani hadisin da ya ci karo da kansa ko aya da ci karo sai dai kawai kai kwakwalwarka ta ci karo fahimtarka ta ci karo da wannan fahimtar amma Allah shi shi kadai ya za a yi magana guda biyu daban-daban su ci karo da juna babu wannan akwai ma malamin da ya ce in kun ga duk hadisin da kuka gani ya ci karo da juna a duniya ku kawo mun shi zan haɗa muku shi da ka babu tabbatar da cin karo a cikin nassi sukan Allah ne sukan kuma authenticity na hadisin annabi ne ko dai ɗaya nasik ne ɗaya mansu ko kuma waye da sauransu suna ba da misali da hadisi sahihi hadisin la adawa wala tiyara babu cuta ba ta tashi daga jikin wani ta je gidan wani sannan babu canfi kwata-kwata sai aka samu wani hadisin la yuridu mumridun ala musai annabi ya ce kada a ɗauki marar lafiya a ajiye cikin masu lafiya da kuma hadisin firra min al-majzumi firaraka min al-asadi in ka ga mai kuturta ɗanyar kuturta rubabbiyar kuturta ka guje shi kamar yadda za ka guji zaki wani zai ce a to kuma ya an ce cuta ba ta wata cuta ba ta iya kai kanta ta shiga jikin wani kuma an ce kuma kar a ɗauki marar lafiya a kai cikin masu lafiya kenan an samu cin karo kuma an ce in ka ga mai kuturta ka guje shi kamar yadda za ka guji zaki malamai suka ce aljam'u bai na huma mumkinun ai za a iya haɗa waɗannan hadisan a yake da su gaba ɗaya abinda ake nufi da la'aduwa kore samuwar tasirin transferable disease cuta da za ta zama tana tana ta zama tana tashi communicable disease za ta iya shiga jikin wani abinda ake nufi babu wata cuta da karan kanta ita ta isa kurun ta tashi ta shiga jikin wani ta cutar da shi illa bi idnillahi shine la adawa ba wani camfi mai aiki sai da ikon Allah ko da an yi camfin ko cutar ta tashi to sai dai inda yardar Allah amma in babu yardar Allah har yanzu la adwa yana aiki wala tsiyara ma tana aiki ba shi kenan ba kenan abinda zai dada gaskata maka haka sau nawa za a ɗauki mutum mai tarin tv ne a zo a ajiye shi ya gama tarinsa yana cikin mutane ɗari ya tashi ya tafiyarsa ba wanda ya kamu saboda mai Allah bai yadda ciwon ya yi nakali daga jikinsa ya shiga jikin wani bayan Allah ne mai sa ciwon amma su turawa ba su yadda da Allah ba shi yasa ba su yadda su hada su ba sannan kai ma din musulmi ba cewa aka yi kaje ka ɗauko shi ka hada shi ba dan ai kaddara tana iya zuwa to amma ba zai yi ciwo da karan kansa ya tashi ya shiga jikin wani ba Allah sa da ya kuna ganewa to akwai hadisai da yawa da aka yi ta kawo irin wannan makiya Allah yan bid'a sai su kawo irin wannan hadisan sai ai gashi nan hadisan da kuke ta magana ma duk cin karo ne suke ta da juna malam yace wa haisu la wadaraital akhirah dilladhi man ko min qablihi yaridu wa haisu la ودريت الآخر اقض به نسخا لحكم الذي من قبله يرد وحيث لا عند بك سامو wannan damar jam'in ba kenan kayi kayi ka hada su ya gagara wa haisula wa daraital akhira kuma kai ka gane hadisin ƙarshe a ciki wane na farko ne wannan na ƙarshen iqdubi ta yi hukunci kawai da hadisin ƙarshen malaman usul malaman hadisi mun karanta duk da ku turkul jam'ul hadis duk mun karanta ya ake jam'ul hadis ya ake duk mun karanta da ku to idan ka kasa wa daraital akhirah ka gane wanne ne yazo da ƙarshe iqdubi kai hukunci da shi nuskan ko naskan a matsayin aikin naskan li hukmi alladhi min qablihi yaridu ka dauke shi kai goge hukuncin wanda izo kafin shi ka ce wannan hadisin shine ya zama mai nasikh wanda ya fara zuwa shine mansukh kaji abin da ake yi nan fadi ya kawo maka asalin nassi na shari'a muhkam ne babu wani cin karo a tsakani tun daga والأصل أن نصوص الشرع محكمة إلا إذا جاء بنقل الأصل مستند وأي نص أتى مثل يؤارضه وأمكن الجمع فهو الحق يؤتمد كو وحيث لا بدأ يجمع بكينكو wadaraitar al'akhirar ƙudubihi tun da ka kasa samun wanne ne ya za ka yi jam'i to yanzu ka sai ka yi amfani da tarih ka gane wanne ne na ƙarshe sai ka yi hukunci da shi naskan li hukumin lazi min ƙablihi ya rido to ga wani shawarar aula farajji mata tabdu ƙara'inutar جيه عليها احتوى متن أو سند يا كريه متن أو السند وريكو هكي كما تزم أو لا فرجه متى تبدو قرائن لا أو لا فرجه متى تبدو قرائن تر جيه عليها احتوى متن أو السند أول aula ko ne na farko ne na ƙarshe za ka yi annasi wal mansuk ba daman shi annasi wal mansuk yana aiki ne ai idan ka gane wanne ne na farko wanne ne na na ƙarshe to shi kenan tun da baka gane ba ya gagara farajje to sai ka yi amfani da tarjihi kenan la manasa min tarjihin kenan tarjihi nassin ala akhar dole ka daga wani nassin ka ce wani yafi wani to amma shi matsalar tarjihi ana yin sa ne bi qara'inin fil matni dole sai an samu hujjoji masu ƙarfi a cikin matani na hadisi ko sanadi na hadisi wanda ya arifu ahlul ilmi ne masu ilimi ne suka sani misali hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito shi daga Abdullah bin Abbas Allah ya dade shi manzo Allah sallallahu alaihi tazawwaja maimuna wa huwa muhrim annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurina na maimuna yana cikin ihrami wannan hadisin bukhari ne ya ruwaito shi kaji daya to kuma sai aka samu wani hadisin a muslim ita na na maimuna ta ruwaito cewa manzon Allah fa ya aure ni ne wa ana halal wa huwa halal ba ihrami ba cikin ihrami ya aure ni to ba can buhari an ce annabi ya aure ce yana cikin ihrami a muslim ita ita sahibatul qissa din ita da aka aure ta ta ce ita ba da ihrami aka aure ta ba kawai malamai sai suka ce za mu gabatar da hadisin na na maimuna duk da cewa a sahihi muslim ya zo darajar buhari ta fi muslim amma za mu fifita riwayar mai tarjiha yana maganar tarjihi ne yanzu za mu fifita riwayar muslim riwayar sahibatul isa ita fa ita aka yi abin da ita sai mu ajiye riwayar buhari sai mu ɗauki riwayar muslim sai mu ce annabi ya aure na na maimuna halal ya cire ihraminsa suka ce almar'u adra bi halihi min ghairihi mutum ya fi sanin halin kansa sama da wani shi kai da aka ji ana ta magana a kanka a kanka da hanya mai inganci aka yi bayani ka duba adalcin shari'a sai aka ce atan na gashi nan ya zo ya yi bayani sai ka zo ka faɗi saɓanin waccar maganar almarwa adala adra bi halihi min gairi sai aji to kaga ashe a nan gurin za ka iya cewa akwai lokacin da ana iya fifita hadisin muslim akan na buhari ana ganewa? wannan karatun da ya ja lokaci yau da yau wai sauri ne ba kome ko da loda mu kuna barko haka yanzu zai shiga magana ne akan al-mutlaq da al-muqayyad naqif ba ni biro sa alama والمطلق إن شاء الله ضمه ضمه تاشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته